أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه جماعة مسويا الله مسويا منزن الله صلى الله عليه وسلم مسويا شيخ إبراهيم إنياس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه دفركو مناسن كوايتي الله أكبر آه يو wannan rana ta juma'a 27 ga watan ga watan hudu 2018 muna farin ciki kwarai da gaske wajen taruwa a wannan babban masallaci a wannan anguwa anguwan kobi a wannan babban gari na bauchi baucin yakubu a muna ba da haƙuri ga dukkan tijjanawan duniya da musulmai duk inda suke cewa yau muna ba da haƙuri wancan program ɗinmu da muke yi na duranin juma'a na alƙaunul faslu wato sawun giwa ta taka na raƙumi ake cewa ko a yau ba za mu samu daman gabatar da wancan program ɗin ba saboda wani abu mai mahimmanci da ya faru a kuma insha Allahu ta'ala a wannan dare za mu warware wannan matsala ɗin gaba ɗayanta kafin mu fara komai mu bayanin abun da ya faru kuma da abun da za a yi za mu nemi malam Musa Rijalul Faida ya buɗe mana taro da addu'a da sauri-sauri saboda muna son mu yi abun wuta-wuta ne.
salatin annabi goma goma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Haqq wa صلى على سيدنا محمد الفاتح الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد الفاتح الهادي وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الهادي وعلى اله وصحبه اجمعين وأنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Allah yadda aka zauna lafiya Allah ya tashe mu lafiya yadda kuwa kowa ya zo lafiya Allah ya kawai kowa gida lafiya wannan hazikai mujahidai ubangijin Allah ya musu jagora Allah ya taimake su Allah ya riko da su albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت البالي فليس دونك شيء وكلنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا بادي ولي ونصير أنت مولانا فنيم المولى ونيم النصير فاتي صلاة الفاتح اللهم صل فاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الأكبر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله
Allahu Akbar. A kafin mu ci gaba za mu nemi ɗaya daga cikin ɗalibanmu na makarantar Baraya Academic ya zo ya karanta mana ayoyi ko da guda biyu ko uku. A idan Khalifa, Khalifa Sunusi yana nan? Khalifa, Bismillah. Sauri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم
Allahu akbar a za mu kira imamu shafi'i shi kuma saboda munasaban maulanmu shau ibrahim inyas zai ɗan rera mana diwani ko da na minti biyu shi ma sai a amsa da Allah bismillah a karmakallah faddal
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب هو المصطفى المختار خلاد مدمري وكل وجزئي وسري ومزهري لا إذا داء دوء البدر ملت لذكره وأذكره في كل مرعى ومنزري ألا وأذكره عند الأغاني وإذا لا مزاق فهو أمري مزاقي ومسكري وأذكره عند البلا ونكيده وأذكره في غيبتي مثل محضري لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأذكره عند الحبيب ولم أكن لأنساه وقت الأجنبي المقدر الله ولست أرى مستحسن غير وجهه فليس جمال غير وجه المدثر برهما مرادي يكون المصطفى أين أينه وإلا فموتي في شوق لأنصر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما نغلق والخاتب لما سبق ناصر لك بلك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار لازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allahu Akbar. To alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi kowa ya ji Shehu Ibrahim. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu duk wanda ka ganshi a nan bakonsa ne kuma mun zo wannan wuri a yau sakamakon wasu abubuwa da suka faru akwai wani mutum da ake ce masa jabberin Kano ko Abdun Jabbarun in ka ga dama ka gaya masa haka ko mala ɗan tamore duk abin da ka faɗa ya yi daidai ko kuma sarkin mene sarkin gida to wannan duka wanda ka faɗa duk ya yi daidai abin da ya kawo mu yau shine mun gama ɗaukan cewar watannin baya ko mu ce shekaran da ta gabata mun gabatar da majalisai daban-daban akan abin da ya shafi maulanmu shehu ibrahim inyas abdul jabbar ya kalubalance mu mutijjanawan duniya akan wasu abubuwa muka fito muka bashi amsa muka masa tambayoyi kuma ya iya ba mu ansa ko kuma bai da amsa maimakon ya ba mu wannan amsa ɗin sai bai bayar ba mun gama ɗaukar ya gudu ya laɓe ashe yana nan yanzu sai ya sake dawowa ya mana wasu tambayoyi sannan kuma ya ci mutuncin maulamu shehu ibrahim inyas wannan zama a yau tun da dama yayin da jahili ya yi tambaya wa ya kamata ya bashi uh, amsa malami ya kamata ya bashi amsa haka ne ko to tun da shi jahili ne ya yi tambaya ya saurari amsa za mu bashi dukkan jahilcin da ya yi a wannan wallahi sai ya gwammace bai yi wannan tambayan ba kuma duk abin da ya faɗa a kan wancan kaset ɗin wallahi za mu mai da martani daidai da abin da daidai da abin da ya mana mu tijjanawa muna da kayan aiki mun gode Allah da Shehu Ibrahim Inyas ya ɗora mu akan shari'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam batijja ne baya jin tsoron komai a duk duniya inda akan abin da ya shafi shari'a ce batijja ne baya fita shari'a saboda haka za mu baka amsa one by one kuma za mu sake dawo da tambayoyinmu kai ma kuma dole ka ba mu amsa in ba haka ba wallahi baka ci kaɗan halal ba saboda haka ga malamin da zai gabatar shine malam abul fatai assani attijani wanda ya saba gabatarwa a wancan lokaci da sauran malamai wanda zai taliki kuma akwai malam nasiru dan gidan shehunmu shehu ado musa tafawa balewa shi ma zai yi taliki akan wannan duk tambayan da yayi duk maganan da yayi wallahi mun tanada mata kayan aiki da rocket da nukiliya da komai yana nan saboda haka yanzu na insha Allah zan mika abun magana saboda kar in cika ku da magana yanzu gashi nan ya shirya tsaf mala abul fatah sani assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الحمد لله بسم الله ما شاء الله بسم الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله لا يسرف السوء إلا الله والسلامان الأكملان على سيد الأكملين قائد غر المحجلين أبي القاسم بن عبد الله سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومسويا من زال الله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam yan uwa masoya shi Ahmadu Tijjani radiyallahu anhu yan uwa masoya maulan musahibul waqti ash-shaykh alhaj Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu shaykhul Islam musamman manya manyan malamai da suke wannan guri kama daga kan shi dan uwana wanda zamu gabatar tare shi Sayyidi Muhammadun Nasir da kuma saidi muhammadu hadi ga irin su gwani gangaren mam faruk kuma naga kaman shigowan wato shugaban zakirai na hilak wanda shugaban zakirai na jihar bauchi da dukkan mal abdullahi da dukkan sauran yan uwa waɗanda saboda mu samu mu shiga abin da ya tara mu assalamu alaikum wa rahmatullah ga malai yusuf shi ma na hango shi yana zaune ahlan wa sahlan To, alhamdulillahi, uwa sunan wannan karatu, adu udna, sun dawo mun dawo. E, adu udna, sun dawo, mu ma mun dawo. Wannan idan ya zama na misali aka ce, babanka yana sayar da wani abu ko yana yin wani abu, kai ma ka'ida kawai ka bi hanyar babanka. wai hausawa sun ce idan mutum baban shi yana zawayin kasuwa shi ma ya tarke ko kwaya ɗaya ne yi kuma sannan don da kaga an taba mai uba kaga bai motsa ba to asalinsa ba dan uban bane kila dan shege ne so mu ƴaƴan maulan mu Ibrahim ne na ruhi Allah bai yi wata yatsa da za ta tsaya a fuskar shi Ibrahim mu kasa karya ta ba duk girmanta wannan yatsan babu ita wallahi alazimi sharadin kar sharadin kar a karya ta sharadin kar ta nuna shi Ibrahim amma in ta nuna shi Ibrahim da rashin kunya wallahi sai ta je ƙasa sai ta je ƙasa to alhamdulillahi kun sani yan uwa abubuwa sun faru kwanaki mu ba damuwar mu mu shagalta da damuwar mutane ba to amma akwai wani fitinannen mutum wanda kuka ji sunansa ana kiran shi da abdun jabberun ko kuma ka kira shi malam dan tamore ko ka kira shi bambamba wasu kuma suna kiran shi da china pon zaka ji shine pa pa pa pa ya ci ya cika mutane da jahilci da hauka ganin kawai harcensa yana iya yin sama ya ƙasa ya magana sai yake tunanin shi kadai ne ya iya surutu in yayi surutu kuma ba wanda ya isa ya tsaya a fiskansa to alaji maza bisa kanka wallahi maza bisa kanka kwarai da gaske a yayi wasu maganganu kwanan nan kowa ya sani maulidin shu ibrahim da aka je aka yi wanda Shotaro Usman Bauchi ya faɗa ya ce Shehu Ibrahim yana so ya ga da ƙasaita ne. Aka yi maulidi a Abuja, aka yi maulidi a Kaduna. Maulidan nan biyu duka suka cika suka cika suka cika suka cika suka cika suka batse. Wanda in maki ya gani kawai ba yanda zai yi sai dai ya ji hawan jini yana neman shaɗi ba ya faɗi. To wannan kun sani duk lokacin da wannan abun aka yi maulidin nan Shehu Ibrahim Allah ya gwada buwayarsa to sai Allah ya kunno wata fitina guda biyu. fitinar farko za ka samu akwai fitinar la'anannu 'yan hakika waɗanda mu a wajenmu waɗannan kafirai ne zindiƙai ne sai su fito sa'annan fitina na biyu akwai fitinar maƙiya shehu barayin wa ala ra'asihim abdun jabbirun yana nan shi ma da mutanensa da sauran 'yan uwansa 'yan izala sai su yi ta taya su yi ai shehu barayin ai kaza kaza kuna da yawa kuna ya rajul ka ba a hankali to wannan abubuwa da suka faru kwanan nan ya ɗanyi wasu maganganu sati biyu da suka shige wanda akwai wani bidiyo da ake ta yadawa wanda muna gaya wa yan uwanmu shekaran da ta shige mun yi raddi akan wannan bidiyon mun san ba bidiyon sa bane wanda wani ya fito ya kunduma shi Ibrahim Ashar amma kuma ya ce ya yadda da kunduma Ashar din yace daidai ne to abun mamaki Allah ya gwada maka karama irin ta Shehu Ibrahim ko kun san yaron da ya kunduma Shehu Ibrahim wannan Ashar din yanzu ya zama na mimbarin sa gurin kunduma Abdul Jabbar Ashar ne wallahi ku ji karatun da ya yi a wannan satin sunansa kasa faɗa yayi sunansa kasa faɗa yayi wani yaro da ya yi kaza to waye yaron yi mana bayaninsa muna da cikakken labari yana ɗaya daga cikin yaran da suka sa mai suna suka yi wa Abdul Jabbar fata fata to kaga dama an ce in zaka tona ramin mugunta tona ina to ramin da ya tona yanzu ya faɗa ruwa ya cinye shi to ya fito yayi waɗansu maganganu wanda ‘yan uwansa su mutanen su ‘yan kogo suna cewa bai zagi shi Ibrahim ba to su sani zagi ba ta uwa ta uba ba ne sai an ce mutum an ce ubansa ko an ce uwarsa shine zagi ba haka zagi yake ba akwai maganganu da zaka faɗa na cin mutunci musamman akan mutum irin shi Ibrahim wanda yake da miliyoyin mabiya ka fito kuma wanda an yi mukarana ka kai da shi Ibrahim zero ne ba komai bane ka fito kai magangan irin wannan maganganu akan shi Ibrahim to a haƙƙin shi Ibrahim zagi ne wannan maganganun to bayan ya yi zagi sai ya buga kirji ya yi wani tahaddi ni na yi ga wani tambayoyi ba wani na yi wancan maganan ba mun ji ba kai kai ba amma ni ga nawa tambayoyin ku amsa min Allah sarki billahi allazi la ilaha illa huwa da ina dan kallonsa da kima kaɗan amma yana yin wannan tambayoyin yana cewa waya amsa mai cikin tahaddi sai na ga ya baro dan primary a faida show Brian zai baka amsan wannan tambayoyi wallahi za kuma ka ji yanda za mu riƙe makogaran ka za mu tale ka sai ka yi ihu wallahi za mu tale ka sai ka yi ihu wallahi wallahi za mu ba zai ba za ka kuma ba wallahi kuma wallahi makogaran nan namu matukan muna numfashi atishawa kai muka gane da shehu barayin kake sai mun hura speaker mun makaraddi sai ka daku Allah bai yi ka ba wallahi a kadiriya kaf ba wani ɗa da ko si da Abdulkadir muna ganin girman sa amma bai kai mana Shehu Ibrahim ba wannan shine hakika muna ganin girman si da Abdulkadir radiyallahu anhu amma a ganga da Shehu Ibrahim si da Abdulkadir ba komai bane to ballantana an tsallake Bagadazan daga Bagadaza zuwa Kano mil dubunnai a zo cikin kanan ba ma Nasir Kabara almajirin Shehu Ibrahim ba dan Nasiru Kabara a baka isa ba wallahi za mu yi maganin ka ba za ka ƙara ba kuma duk ran da za ka yi magana insha Allah sai mun kai ka ƙasa to abu na farko abin da ya jawo wannan maganan yan haƙiƙa ne yan haƙiƙa ne wanda mu yan haƙiƙa gashi muna faɗa ba dan muna tsoron kowa ba wanda shine itiƙadin mu waɗannan yan haƙiƙan kafirai ne kafirai ne matsiyata ne domin dalili shine akwai aƙidu waɗanda suke barin baku wani simple misali yan izala za ka iya ɗaukan ɗan izala a mazaunin cewa yana da aƙida ta kafirci amma a haddin zatinsa ba lallai ya zama kafiri ba za ka iya samun ɗan izala yana da aƙidan Allah yana sama yana takura a wani guri kan al'arshi wannan aƙida ce ta kafirci ka takura Allah a wani guri wannan aƙida ce ta kafirci ko aƙidan su akan manzo Allah to amma baka sani ba lallai ɗan izala ya zama na kafiri dan yayi itikadin wannan ba saboda shi a zuciyarsa yayi itikadi yana ganin shi haka ya fahimci Allah haka ne tsarkake Allah aƙidar kafirci ne amma shi ba lallai ya zama kafiri ba. To amma ɗan haƙiƙa duk ta yanda za ka sama mai mafita bai da mafita kafiri ne mutlaƙan. Dalili saboda wanda zai zo ya ɗauki Ƙur'ani ya ɗora kwalban giya akan Ƙur'ani ma'ana ya san falalan Alƙur'ani ya san Alƙur'ani menene shi zancen Allah ne ya ɗora kwalban giya akai. Da wa yake yaƙi? Da Allah. Kaga shafa can da Allah yake yaƙi don haka wannan kafiri ne mutlaƙan. su muna ce musu kafirai kai kuma kana fitowa kana cewa a cikin su suke to ala iyalin mu dai abin da muke so kafin mu shiga karatu yan uwa su fahimta matsalar yan hakika ba matsala ce ta dariƙa ba in kana tunanin matsalar ba ta shafe ka ba ma ta shafe ka ko kana so ko baka so kai ma ta shafe ka dalili idan ka zo ka ce yan tijjaniya za mu zo muna cewa yan hakika ba a cikin mu suke ba na'am ba sa bin koyarwar shau tijjani amma sun faɗa da bakinsu sun ce su yan tijjaniya ne kaga matsala ta shafe mu ko ba ka ba kai ba kadire za ka zo ka ce yan tijjaniya su suke yin wannan abun su suke cewa kaza kaza kaza kaza dan izala zai zo ya ce maka ai kai sufi ne tijjaniya firka ce a cikin tasawufu dan haka su waye suke wannan abun sufaye kaga kai ma ta shafe ka ko bata shafe ka ba to shi ma dan izalan ta shafe shi wani in ya zo sai ya ce a annabin ma ga Allah ma yanda ake raina shi gashi sai ce a yan tijjaniya ne sai ce a to sufaye ne suke wannan su sufaye wani firka ne firka ne musulmai ko ba musulmai bane su kuma yan izala musulmai ne da haka su ma matsalar ta kewayo ta dana su ko bata dana su ba to kowa yana cikin wannan matsala abin da ya kamata a tsaya a fuskanci matsalar a magance ta ta yadda ya kamata amma shi Abdul Jabbar da ya tashi sai ya ce ko ba ku bane ku ne tunda suna cikin ku mu kuma muna cewa akwai misali simple da zai baka yanzu abin da suke faruwa boko haramun ISIS duk da rigan musulunci suke wannan abin idan kafiri ya zo ya ce maka kai dan boko haramun ne ko kai dan da'ish ne dan ISIS wannan kafirin ƙarya ya ko daidai ya faɗa ƙarya ya yi saboda kai baka tare da su amma ya yi muku kuɗin goro to ashe kai ma ba za ka yi mana kuɗin goro akan yan hakika ba to don haka Abdul Jabbar kamar yadda wani mawaki yake faɗa yake cewa lil faidatil uzma junudun qad atau fi saddizal aqwalihum baddamu faida tana da wani rindina na mayaka waɗanda sun zo fi saddizal aqwali za su tara wannan maganganun da kai lanatta shi hikdan mu yan faida ba ma jin tsoron wani kullun da kake mana wala makran ba ma jin tsoron makircinka wala jauran ba ma jin tsoron zaluncinka wala sihiran ba ma jin tsoron tsafinka aya aqwamu ya ku mutanen yan kogo faktar li nafsika to ka zaba wa kanka man takunu wa kake so ka zama a mu'tadin ka zabi kai za ka yi wa shehu ibrahim ta'addanci to ka sani farraddu jaza alayka lattikramu zami ta maka raddi wallahi sai ka ji ka rasa yadda za ka sa kanka kan shubirayin wallahi dan shubirayin akalla mafi karancin abin da za mu yi ma shubirayin wannan ba komai bane shine mu tara wannan abu mu tare to dan haka mun ta samun wannan tun daga ran da aka sanar da raddin nan hankalin su ya tashi wasu kira ga maladi kira kira kira kira wasu dan Allah kar ku yi wasu kuma ba shi yayi ba wasu kuma ashar kunduma ashar kunduma ashar tunda nake a rayuwata a rayuwar malamai da na karanta ban taɓa ganin mutumin da wai za a ce ga almajirai a ƙasan shi ba amma almajiran ba su da ladabi wanda zagi a bakin su yanda ka san shan ruwa kamar maguzawa irin mutanen Abdul Jabbar wallahi ban taɓa gani ba zagi zagi ka shiga Facebook ka gani comment sama da ɗari biyar suna ta zagi suna ta zagi suna ta zagi to alayyalim mu ba zagi amma dai za ku ji irin zagin mu yau karatu ne madaratta tambayoyi uku kai kuma za mu amsa maka sa'annan wannan tambayoyi da kai tambayoyi uku na wanda dan firamare ya tambaye suna gwada jakancin mai yin tambaya bai san me yake yi ba kwata kwata da ya san me yake ina ganin sai ya molo wiwin sai yake zama a kujerar nan wallahi ya molo da ya san me yake a cikin hankalinsa ba zai yi wannan tambayin ba tambaya ne da ba su da ma'ana kwata kwata to amma mu je a kaddara suna da ma'ana ga amsa yanzu zamu baka amma ka sani ba a zuwa filin boxing a ce tsaya kawai kai yi ta kai duka yi ta kai duka a kowa balansin yake yi da ke ni in da ke ka ko ba haka bane to ka tuna a baya mun maka karatuttuka masu ɗimbin yawa a cikin karatuttukan nan mun jero tambayoyi rututu mu ma muna buƙatan ka amsa kafin mu amsa maka bari mu tuna maka tambayoyin da muka maka su tafi tare bayan mun baka tambayoyin kuma sa'annan mu amsa naka wannan shine sharadi dole kai ma ka amsa mana da haka mutanen mu da kuke Facebook sun zo suna ta surutu yayyaye ku amsa mana tambayoyi ka ce kai ma da Allah ga tambayoyin mu zabi daya a ciki ka amsa an gane an yi balansin kenan aiko one one amsa min in amsa maka mu yanzu Allah yadda zamu amsa daga cikin tambayoyin da muka yi wa Abdul Jabbar in za ku iya mantawa Abdul Jabbar ya kawo maganan cewa idan an samu wani mutum mabiyi yayi laifi to ka'ida ne in wannan mabiyin ya taba Allah ka ruguje wanda ake bi saboda ka kare alfarma Allah muka ce mai wannan ƙarya ne Qur'ani ya kori wannan abin sunna annabi ta kori wannan abin in kai musu ka fito ka ba mu amsa ya ba mu amsa ku ba mu ku ce mun muna tambaya na nawa ɗaya Abdul Jabbar ya ce shehu ya koyar da zagin Allah ya koyar da zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce Abdul Jabbar fito mana da zagin Allah da zagin manzan Allah a cikin littattafan Shehu Ibrahim da dukansu yau suna kasuwa Abdul Jabbar ya fito mana da wannan biyu abu na uku mun karanta barrantan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da yayi da yan hakika Shehu Ibrahim yace ba ruwansa da yan hakika kamar yadda zamu ƙara karantawa nan gaba mun cewa Abdul Jabbar in ƙarya ne babu a littafin Shehu Ibrahim fito ka ba mu amsa ka ce babu ya fito ya bamu muna nawa mun abin nan mun kawo gunda ka raina Allah ka raina manzo Allah a cikin littattafan ka littattafan baban ka littattafan malaman ka muka ce Abdul Jabbar fito ka kare ya fito ya kare muna hudu mun kawo ma Abdul Jabbar yanda baban ka muka ce yana bautan matansa Maimunatu babansa yana bautan matansa Maimunatu yana cewa labbaiki ya labbaiki ya labbaiki ya Maimunatu yace ranan bale Hallaji ma ya karkadawa Maimuna wai Allah ne Maimuna muka ce Abdul Jabbar fito ka kare wannan aqidan ya fito ya kare to a wannan tambayar daji yadda muke so mu yi mai ya fahimce mu da kyau mu ba wawaye bane mun fishi sanin me muke yi maganar batun da ake na labbaiki ya Maimunatu ana maka magana idan ka zo kana ta ɗauko baitukan shau tijjani ya kawo da mirin matantaka ya danganta wa Allah ƙarya kake shau tijjani da mirin matantaka da duk wannan bayanin da ka kawo abu biyu yake dangantawa imma ya dangantawa kalman zatu imma ya dangantawa kalman hadaratu da kalman zatu da kalman hadaratu kalmomi ne mu'annasai na mata in an tashi basu da miri wanda miri za a basu na mata ashe amma kalman Allahu shi kuma kalma ne muzakkar ba yanda aka taba rawaitowa aka ce Allah mace ne ko ba haka ba to rikicin mu da kai ka bar wannan rikicin mu da kai muna tuhuman ka ne bautan matan malam me muna kuke yi ka fito ka yi bayani ka fito ka yi bayani kuna bautawa matan malam malam Nasir ne ya sauko kwarai da gaske sa'annan mun kawo maka Abdul Jabbar in bai manta ba mun kawo mai batun a subhanaka Abdul Qadiri subhana muka ce Allah yake gayawa har yayi mana tawili a raddinmu na kobu muka bi shi muka shiga cikin arabiya muka siɗe shi muka taɓa ƙur'ani muka lashe shi muka ce ƙarya kake yi subhanaka tana nan wannan shirkan sai ka fito ka yi bayani bai fito ya yi bayani ba muna tambaya na shida tambaya na bakwai mun cashi abdul jabbar akan aqidatul iqad da take ci gidan gidansu me aqidatul iqad aqidatul iqad ita ce aqidan wai Allah zai matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zauna kan al'arshi mu kuma Allah ya matsa mun san ya zamo jiki kenan ko ba haka bane wannan aƙidar tana nan a cikin algunya muka ce aƙidan gidanku ne malam nasiru kabara ya zo cikin diwanul haqa'iqil islamiyya ya ƙara tabbatar da wannan abin ya ce ya zauna dab da ubangiji sida abdulkadir ya zauna dab da ubangiji ashe sida abdulkadir ya zauna dab da ubangiji Allah ya zamo jiki kenan wannan aqidatul iqaadi ne tana cikin littattafan babanka fito kai bayani ya fito yayi bayani bai yi ba tambaya na takwas ka ce a baka a abdul jabbar ka ce baka taba zagin shi Ibrahim ba muka fito a raddinmu na kobi muka danna maka gurin da ka zagi shi Ibrahim muka ce in muryar ka ce fito ka ce ƙarya ne ba naka bane Abdul Jabbar bai fito yayi bayani ba tambaya na tara ka mana sharri ka ce mun ce shehu baya laifi muka ce shehu Ibrahim mu a wajen mu babban waliyi ne amma ba ma'asumi bane zai iya yin laifi muka ɗauko littafin shehu a ciku radiyallahu anhu muka karanta amma kai kuma da muka lalami gidanka yi muka ciro littafin babanka ya ce si da Abdulkadir bai taba yin laifi ba tun da aka haife shi muka ce ka fito ka kara wannan maganan ya fito ya kare bai fito ya kare ba sannan Abdul Jabbar in baka manta ba ka zagi Sheikh Tahir Usman Bauchi da muka zagi Sheikh Tahir Usman Bauchi muka ce to ga Malam Nasir Kabara muka danna yana tashi sai ya ce Sheikh Tahir Sheikhul Islami alimu kaza alimu shari'ati Sheikhul shari'ati wal haqiqati ya yabi Sheikh Tahir Usman Bauchi muka ce in ba muryan ubanka bane fito kai bayani ya fito yayi bayani bai fito yayi bayani ba bai fito yayi bayani ba wannan Abdul Jabbar ya yi magana ya ce a cikin maganansa, wallahi zamani za ta zo nan gaba waɗannan yaran sai sun la'anci iyayensu da suka ɗora su akan wannan sai muka ce to bari mu gwada maka masu la'antan iyayensu muka ɗauko ɗanka jikan babansa muka sa ya danna ya ce malam mulhidi ne saboda yana bautan matansa mai manatu an yaga ko ba yaka ba suwaye masu la'antan iyayensu suku ashe sai ka fito ka yi bayani in ba ku bane zo ka yi mana bayani sa'an na Abdul Jabbar mun danna maka tufka da warwara tufka da warwaran da kai kayi tufka da warwara akan qasidatul qasidal khamriya na sida abdul qadir jilani kace ba na sida abdul qadir bane ka zo kace na sida abdul qadir ne mun tamna maka tufka da warwaran ka akan jawahirul maani kace jawahirul maani na shau tijjani ne ka zo kace jawahirul maani ba na shau tijjani bane muka ce abdul jabbar fito ka bada amsa wannan tufka da warwaran bamu gane ba dole sai mun zaɓi abu ɗaya tambaya ta sha uku Abdul Jabbar bai ban ba tambaya ta sha hudu ka ce za ka rubuta diwanin da ya fi na diwanin Maulan Musho Ibrahim a sati ɗaya muka wanka maka bari da ruwan hudu ƙarya yake yi ko na duk kadirawan duniya wallahi ko duk kadir wallahi ba su isa ko si da Abdul Kadir zai dawo ba zai rubuta siwani a sati ɗaya ba ku gaya musu wannan magana wallahi ba zai rubuta diwani a sati ɗaya ba wallahi ah ai magana ce ta gaskiya da ya yi wannan maganan muka zunguru goshinsa muka ce fito ka yi mana jawabi fito ka rubuta diwani to a nan tun da ya kasa jama'a ku shaida ku zamo shaida daga wancan karatun zuwa yanzu muna neman shekara ɗaya a saurara muna neman shekara ɗaya da wani abu tun da ya ce a sati ɗaya mun ƙara mai sati ɗaya rubuta diwanin shi Ibrahim a sati ɗaya rubuta diwanin shi Ibrahim ku bar shi ta haddi ne ai ku bar shi wata ɗaya ƙwarai da gaske wannan sai tambayoyi biyu na ƙarshe ka ce ‘yan ƙwallo yawa kuna takama da yawa kuna ta ‘yan ƙwallo ma sun fi koyawa muka ce a ke dawumi ne kai saboda baka je makarantar boko ba muka fito ma da statistics din abin yanda yake muka gada maka yawan yan kwallo muka gwada maka yawan mu yan kwallo in an dauke su an tsimbula su a cikin yan faida kaman allura ne ka tsimbula shi a cikin maliya babu haɗi mun take yan kwallo yawa a hasidu humut muka ce kai mana bayani abdul jabbar bai yi ba ƙarshe tambaya ta ƙarshe mun ce ma shau Muhammadu Nasir gashi nan a karatun da yayi ya cashi mas'alan Abdul Jabbar ya ce diwanin da aka sato ta daga cikin asabiqatul jihad na shau Yusuf Nabani man Nasiru ya tsaya yayi mai karatun mayu a arabiya irin na aljanu ya gwada mai me ake nufi da sarika shi'iriya ya tande shi ya lashe shi ya ce fito in ka isa kayi jawabi Abdul Jabbar ya fito yayi jawabi To tambayoyi talatin da biyu ne, amma yanzu mun ba da rabi guda goma sha shida. Duk wani ɗan kogo da ya ƙara zuwa ya ce, ku amsa wa malam tambayoyinsa, optional, zaɓi ɗaya a cikin nan ka amsa kai ma. Zaɓi ɗaya ka amsa a cikin nan, optional, zaɓi ɗaya. In kuma shi gogan ne gaba ɗaya ya amsa sha shidan nan sauran sha shida suna baya. An gane sauran sha shida suna baya, mun barka da waɗannan tambayoyin, sa'an nan kai kuma tambayoyinka guda uku yanzu bari ka ji yadda za mu amsa su malami ka zo ka zauna saboda za ka danna karatu yanzu za ka zo ka danna karatu yanzu na to wannan abin da yake akwai wannan shine tambayoyinmu bai amsa ko ɗaya ba to mu ga tambayoyinsa guda uku da yi tambayarsa ta farko abdul jabbar ya yi tambaya wanda ni ina son ku sa shi tukunna ya fara karanta mana tambayar malami ne ina son ka danna min audu 1 ka danna min audu 2 ka danna audu 1 tukunna saboda mu ji tambayoyinsa
ba zai bai yiwu ba don kawai aka ce ba ni ba ne to akwai tambayoyi da da mun yi su ya kamata ku ba mu amsa ba ku ba ne ba hannu ba ba littafin ku to ya kamata ku gano me yasa abin ya takaita cikin ku na ɗaya kenan
to danna mana auditu auditu
idan ba ruwanku da gaske ne to ga tambayoyi muna neman amsa su da farko me ya takaita abin almisa ya takaita cikin ku ku kadai ne a duba ake samun wannan kadai kuke kaunar shehu kowa yana kaunar nasu kawai ta bambanta kowa da irin wacce yake Allah ya tsare mu da irin wacce
to alhamdulillah tambayarsa a takaice yana tambaya akan cewan me sa waɗannan 'yan haƙiƙan ba a taɓa samun su a cikin wasu sufaye ba sai a cikin ɗariƙan tijjaniya ma'ana mu kaɗai 'yan ɗariƙan tijjaniya muke yin wannan ko yana son a bashi amsan wannan tambaya ko ba haka bane a bashi amsa gashi ya faɗa da bakinsa to alhamdulillahi an ce wai larabawa suna cewa a wato likulli sin jim wato ma'ana likulli sa'al likulli su'alin jawabun kowace tambaya tana da amsa in ka ga ba a amsa ba ba a san yadda za a amsa ba ne to mu kuma albarkan annabi da albarkar shubarayin Allah ya huwace mana abin da za mu amsa. Za mu amsa za mu daka kanka kuma ta yadda ko kaƙi Allah ko kaƙi manzan Allah sai ka yadda mun baka amsan wannan tambayoyin. Duniya sai ta shaida mun baka amsan wannan tambayoyin. Tambayar ka ta farko ka ce me yasa ake samun waɗannan su kadai suka takaita a cikin mu to wannan ya gwada Abdul Jabbar jahili ne. Abu na farko muna son ya fahimta cewa wannan abin ibtila'in a kira wani a ce mai Allah a dubi wani salihin bawa a cewa wannan salihin bawan Allah ko a samu wasu mutane na gari muminai ya zama na sun rikide suna bautan wani wani abu wanda ba Allah ba wannan abu ne wanda yana nan tun kafin zuwan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan yana nan kafin zuwan Annabi ga kissa ta farko sayyiduna Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam Annabi Musa alaihi salam ko kun san cewan annabi Musa lokacin da ya je munajati da Allah ya tafi miƙatin da zai gana da Allah ya bar mutanensa a hannun ɗan uwansa annabi Haruna kuma ya bar su a mazaunin muminai ko ba haka bane Qur'ani ya hakaito mana wannan hikaya cikin suratul Arafi yana cewa wa qala Musa li akhihi Haruna khulufni fi qaumi annabi Musa ya ce wa dan uwansa Haruna ka zamanto khalifa na a cikin mutane na wa aslihi wa la tattabi sabilal mufsidin ka yi gyara kar ka bi hanyar mutane masu baɗala sannan sai Allah ya ce watta khaza qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar annabi Musa ya tafi miƙati kawai sai ya zawo ya samu mutanensa sun ɗauki ɗan maraƙi da suka yi shi da kayan alatu nasa suka haɗa wannan ɗan maraƙin suka ce wannan shine Allahnsu a me ya basu annabi Musa a muminai ya dawo ya same su me a kafirai sun koma bautan wani da ba Allah ba to Allah yake cewa alam yaro annahu la yukalli alam yaro annahu la yukallimuhu annahu la yukallimuhu wala yadihim sabila ittakhazuhu wa kanu zalimin Allah yace ba su ga wannan abun baya musu magana ba baya shiryar da su hanya madaidaiciya sun rike shi a mazaunin abun bauta sun zamanto masu zaluntan kansu to idan ba ku manta ba annabi Musa da ya dawo ya samu dan uwansa Harunu me yace mai yace annabi da ya cikumo gemun annabi Harunu ya cikumo gashinsa annabi Harunu sai yace yabna umma la ta'khuz bi liyati dan uwana karka rike gemu na wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'ila wa lam tarqub qawli yace ina tsoron ka ce na raba kan banu isra'ila ne ban kiyaye maganan ka ba annabi Musa anan yayi magance wannan matsalan yace to kun ga anan an samu mutanen da suke muminai sun riki wani da ba Allah ba abun bauta ko ba a samu ba to ina tambayar ka na cewa a cikin tijjanawa kadai aka samu wannan abun Qur'ani ya kare tashi ko bai kare tashi ba to anan zai iya yin dajiya sai ce ai ku lura su mutanen ba annabi Musa suka rike ba dan maraki suka rike ko ba zai iya yin wannan dajiyan ba to dawo a cikin Kur'anin za mu ƙara gaya maka akwai salihan bayi waɗanda aka riƙe su ababen bauta a cikin Kur'ani. An riƙi waɗannan salihan bayin ababen bauta, ka sani ba a cikin tijjaniya ba ne, kuma wannan riƙe su da aka yi a mazaunan ababen bauta bai cuce su ba. Allah yana faɗa yana cewa wa qalu la tazarunna aliyatakum wa la tazarunna wadda wa la su'a wa la yaghusa wa yauqa wa nasra wa qad adallu kaseera wa la tazidiz zalimina illa dalala Allah yana cewa la tazurunna alihatakum mutanen annabi nuhu suna cewa mutanen su kar ku yadda ku bar gumakan ku wala la tazurunna wuddan kar ku bar gunkin waddu wala suwa'an kar ku bar suwa wala yagusa wa yuka wa nasara kar ku bar yagusa da yuka da nasara wa qada dallu kasira sun batar da mutane da yawa Allah ya ce wannan batarwar nasu ba abin da zai kara musu sai bata to anan muhallin shahid suwaye waddu da suwa'u da yagusu da ya uku da nasara bari ku ji al-imamul qurtubi ya kawo cikin tafsirinsa al-imamu sa'alabi ya karbo ruwaya daga ibnu abbasin sahabin annabi radiyallahu anhu ga abin da ibnu abbasin yace hadhihi asnamu asma'u rijalin salihina waɗannan gumaka sunayen waɗansu mutane ne salihan bayi min qaumi nuhin a cikin annabi nuhu a cikin mutanen annabi nuhu falamma halaku lokacin da waɗannan mutanen suka rasu aw hal shaytanu ila qaumihim shaytan sai yayi wayi wa mutanen su aninsibu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ku yi gumakan su a gurin da suke zama waɗannan salihan bayi da aka yi hotunan su aka yi gumakan su da zamani ya ci gaba ya ci gaba ƴaƴan ƴaƴan su sai suka zo suna bauta gumakan su waye salihan bayi waɗannan gumakan ya oku da nasaru da waddu da ya gusa da wanda Allah ya kawo su su biyar dinnan salihan bayi ne aka zo ana bauta musu ashe in ka zo ka ce tijjaniya ce kadai aka samu waɗansu suke bautawa wani salihin bawa a cikin su ayar qur'ani ta kare tashi ko bata kare tashi ba wannan kenan ga uzairu wanda ake ce mai ibnullahi ga annabi isa wa qalatil yahudu uzair ibnullahi wa qalatin nasara almasih ibnullah zalika qauluhum bi afwahihim yahudu sun ce uzairu dan Allah ne nasara sun ce jesus annabi isa kenan dan Allah ne Allah ya ce wannan maganan su ne na bakin su an samu waɗanda suka kira wani da su ɗan Allah ko ba a samu ba a wata aya Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa almasihu ibn maryam haƙiƙa waɗanda suka ce almasihu ibnu maryam shine Allah sun kafirta wa qala almasihu ya bani isra'ila annabi Isa sai ya ce ya bani isra'ila ubudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna ku sani wanda yake hada Allah a wajen bauta da wani to Allah ya haramta mai ba zai shiga aljanna ba wa ma'awahu nar makomansa yana wuta wa maliz zalimin min ansar azzalimai ba su da mataimaka to anan abin da nake so na cire ku duba annabi Isa yayi raddi wace mai Allah ko bai yi raddi ba to za mu zo mu gani shi ma shi Ibrahim yayi raddi ko bai yi ba shi ne maganan an yi balansin da haka ka ce an ce wani Allah a cikin aƙidan tijjaniya wannan akan ma ka fara samu ƙarya ne baka karanta Qur'ani ne da karanta karanta da ka gane to wannan a cikin al'umman da suka shige ne al'umman annabi Muhammadu muke magana biya hankali al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo cikin littafinsa Fathil Bari wato Fathil Bari Shari Sahih Bukhari a juz'i na uku ya kawo hadisi daga Abu Tahir al-Mukhallis shi kuma ta kan Abdullahi bin Sharikin al-Amiri shi kuma daga babansa kala yace kila li aliyin an ce wa sayyidina Ali inna huna qauman ala babil masjid yad'una annaka rabbuhum sayyidina Ali ga wasu mutane a kofar masallaci fa suna cewa kai ne Allah su fada'ahum sayyidina Ali sai ya kira wannan mutanen faƙala lahum sai ya ce musu wai lakum tir da ku ma ta ƙuluna me kuke faɗa a kaina ƙalu sai suka ce an rabbuna kai ne ubangijinmu wa khaliquna kai ne mahaliccinmu wa raziquna kai ne mai azurta mu fa qala wailakum yace tur da ku inna ma ana abdun mislukum ni bawa ne irin ku akulu ta'ama kama ta'kuluna ina cin abinci irin yanda kuke ci wa ashrabu kama tashrabuna ina shan ruwa yanda kuke sha in atatu Allah asabani in sha'a in na ba Allah Allah zai iya bani ladan bin sa da ne in ya ga dama wa in asaituhu khashitu an yu'azzibani fattaqullaha warju in kuma na sabawa Allah ina tsoron Allah zai iya azabta ni ku ji tsoron Allah ku janye wannan maganar da kuke yi muhalli shahid din mu anan an samu wanda suka ce sayyidina ali Allah ko ba a samu ba to Abdul Jabbar ka ce a cikin Tijjaniya ne kawai aka taba samun waɗanda suke cewa shehin su Allah gashi sayyidina Ali an ce mai Allah ga wasu salihan bayi an ce musu Allah ina magana ka tambaya kamun ba da amsanta ko ba mu amsa ba an amsa maka ba a cikin Tijjaniya bane wannan kenan sa'an nan maganar da kake yi ɗan hakikan nan bayan sun cewa Allah suna cewa kaza zindiƙai a cikin tasawufu zindikai a cikin tasawuf a cikin tijjaniya ne kawai aka fara samun zindikai masu kiran wani Allah masu bautan wani wanda ba Allah ba ba a cikin tijjaniya bane wannan abu ne wanda yake sananne ba ɗariƙan mu bace farko bari mu shiga gidanka mu yi ma lalibe mu gaya maka Mm. ga sayyidi abdulkadir al-jilani radiyallahu anhu sayyidi abdulkadir jilani ya kawo cikin littafinsa sirrul asrar fi ma yahtaji ilaihi al-abrar sayyidi abdulkadir ya kawo a karkashin fasali na 23 fi bayani ahli tasawuf suwaye sufaye sayyidi abdulkadir sai ya kawo mutane 12 yace su ne sufaye amma ɗaya ne a cikin su wanda suke kan daidai sauran 11 duk halakaku ne daga ciki na farko sai ya kawo waɗansu mutane wanda aikin su irin aikin yan hakika ne sunan su al-halawiyya ma'ana daga al-halawa yan daɗi yan tamore an gane ‘yan tamore, ‘yan alhalawiya, ya na waɗannan mutanen suna cewa innan nazara ilal wajihil jamili minan nisa'i wal amra da halalun, ka tsaya ka kalli wata mace mai kyau mala Allah ya ƙira fa tabarakallah salkal in ka ƙura mata ido wannan abin halal ne, ka kalla ka more. In ji su ‘yan alhalawiya, wa fihi sifatul haq domin a cikin fiskanta nan akwai sufofi na Allah, fayar kusuna wannan mutanen zaka ga suna rawa da mata, wa yadda unar ta kabila sun ce yi wa mace kis ba laifi bane, wal mu'anaka ka rungumi mace ba laifi bane, wa hadha kufurun mahad shi Abdul Qadir ya ce wannan kafirci ne tsantsa. Ashe in ka ce a cikin ‘yan tijjaniya kawai ake samun wannan sida Abdul Qadir ya gaya ma tun zamanin sa akwai ko bai faɗa ba. To shi anan bari mu yi mai wani dajiya, a lakcar sa naji yana faɗa wata lakcar sa. yake cewa wasu mutane wai lokacin rikici ya haɗa su da wani shehi-shehi. Yanzu abin da su shehi-shehi suke min sun kai ina gaya muku har mata suke turo min su zo suna burtso min nonuwa haka ya faɗa. Har mata suke turo min su zo suna burtso min nonuwa to abin tambaya a nan ai in mai faɗan magana wawa ne mijinta ba wawa bane su burtso maka nonuwa a waje dai ba za su burtso maka ba a cikin ɗaki me ya kai su cikin ɗaki ɗaya kenan sa'annan da suka ma da suka ciro ma nonuwan kallo kai ko kuma tsayawa kai munafikin banza munafikin wofi ka tsaya kana ma mutane raina hankali ba wani wanda ya turo ma mata dan kun gani asali su ne yan halawiya din dama alhalawiya din suna ya dace da shi yan tamore ma'ana ya je ya more ko to Allah zai kama ka sannan kuma a rasa mutijjanawa su rasa wanda za su turo maka su yi maganin ka sai mata ai madaka za a turo maka su baka kashi kuma an daki banza an daki wofi waye kai waye kai waye sanka ko kana ce an turo ma mata kai dai kaje ka gama iskancin ka wasu ɗalibansa ne sun zo shigewa sai suka ga ya fito da mata sai ya rasa yanda zai ya rasa yanda zai sai ce wallahi turo min su kai waye turo ma kai ka kawo su matsiyaci kai ka kawo su kai ka kawo su a to ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana tafiya da matansa safiya ko ba haka bane wasu sabon annabi sai suka hango annabi magariba dabdan magariba suna hango annabi suka ga annabi yana tafiya da mace amma ba su san waye bane annabi sai ya gansu sai ya gane su ya ga sun juya annabi sai ya ce kira su kai kai kai ku zo ku zo ku zo sai ya ce ku kalle ta mata ta ce safiya annabi ya musu bayani ko bai musu bayani sai ya rasulullahi ba zargin ka muke ba annabi ya ce inna shaytana yajri majrad dami shaydan yana gudu a jikin mutum irin yanda jini yake gudu ina gudun kar ku zarge ni sai sa na nuna muku kai ma fito kai wa ɗaliban ka bayani waɗannan matan su waye ka bi sunna annabi in ba haka ba mun aje katan kwashan ma kwarai da gaske yayi bayani samfur na biyu samfur na biyu daga cikin sufaye shehu muhammadin nasir shagiri shagiri ya wal'amra da shagiri anan shehu abdul qadir ya ce akwai mutanen da sun ce al'amra da shagiri ku dube shi za ku ga nan dinsa a kwashe na gawa yadda ka san fir'aunan misra walla ba alamun gemu wannan na gaya ma ana aske nan za ga ya zamo ita ya tashi daga shi ya koma ita To, akwai daga cikin wanda yana cewa a cikin 'yan Tijjaniya akwai Sidi Abdulkadir ya ce akwai waɗanda ake kiransu al'auliya'iyya. Su al'auliya'iyya ɗin nan su kuma ya ƙulu na idza wasala al'abdu ila martabatil auliya'i idan bawa ya isa cikin martaba na waliyai in ji waɗannan su 'yan al'auliya'iyya ɗin suka ce to saqatat anhu takalifu shar'i wai sai duk wani takalifu shar'i wana duk wani abin da Allah ya wajabta mai sai ya zamana sun sun fada a kansa ba zai dinga yi ba. sai shi Sidi Abdulkadir ya ce wa ya na su waɗannan ‘yan auliyaiya ɗin suna cewa alwaliyu abdul minan nabi waliyi ma ya fi annabi a billahi to bari ku ga abin mamaki Shehu Ibrahim ya yaƙi irin waɗannan mutanen an samu a zamanin Shehu Ibrahim ɗaya daga cikin mutanen Shehu Ibrahim ko in ce mutanen banza ya danganta kansa da Shehu Ibrahim suna cewa waliyi ya fi annabi suna irin wannan abin Shehu Ibrahim ya mai fata-fata ya kore shi kai kuma yau ka zo ka ce waɗannan a cikin tijjaniya suke ga kitabun littafin nan na sa'adatul anami bi aqwali shaykhil islam na maulana Shehu Ibrahim a shafi na 88 Shehu Ibrahim yake cewa akwai mutum da aka san shi Abdullahi Jafaru makasa ma sha Allahu yahtiku shari'a wannan mutumin ya zauna yana ta kiyata alfarman shari'an annabi Muhammadu almudahhara mai tsarki kamar ihi qada'is salawatil fa'ita ya ce ba za a biya sallolin da suka shige ba wa man ihi iddat ko man uhu iddatul wafati liman mata zawjaha ya hana ko kuma eh wa man ihi din iddatul wafati liman mata anha zawjaha ya ce macen da mijinta ya mutu ba za ta yi idda ba wa da'awahu annahu afdalu min nabiyina Musa kai yana rai cewa shi yafi annabi Musa ma alayhi salam wa yamna'u ta'allumal ilmi wa ghairi zalika yana wa ghairi zalika yana hana mutum ya je makaranta ya koyi ilimi ma da da irin waɗannan kun ga Shehu Ibrahim anan ya faɗi wannan maganan ga irin aikin sa yayi daidai da abin da ƴan auliya iya da Sida Abdulkadir ya faɗa hukuncin Shehu Ibrahim sai ya ce wannan mutumin hawaltu hidayatahu miraran nayi ta kokarin in shiryar da shi ila sawabi ya koma kan daidai fa aba amma yaki illa an yattabi'a nafsahu wa shaytanahu sai dai ya bi shaydan dinsa ya bi san zuciyansa wa dunyahu da san duniyansa wa hawahu da san zuciyansa wala Allah arada bihi shaqa watakila Allah yana son ya tabar da shi ne ya sa shi a wuta wa qad rafa'atu anhu izina yanzu ni Shehu Ibrahim na dage mai izini baya cikin ɗarikan Tijjaniya Shehu Ibrahim ya yaƙe su ko bai yaƙe su ba ka zo ka ce a cikin Tijjaniya ake samu to ga Sida Abdulkadir yana gwada maka ba a cikin Tijjaniya kawai ake samun wannan ba daga cikin su akwai ƴan al-ibahiyya su waye ƴan al-ibahiyya su kuma yatrukuna al-amra bil ma'rufi wa yuhalliluna al-harama wa yubihuna an-nisaa suna cewa ba su yin umarni da aiki mai kyau suna halalta haram suna halalta kuma suna haramta suna suna cewa mata in dai kaga mata kawai naka ne ala barakatin lahi kamar yadda yan hakika suke yi kuma yan hakika muna ba ku sako da kyau sakon mu ku ji shi da kyau albarkan annaba an shige lokacin da zamu zo ku dinga jawo mana wani banza yana taba shi barayin duk wani dan hakika ku rike wannan da kyau ba kisa amma sharadin kenan jallayi ba kisa duk wani wanda kuka kama shi yana irin wannan hakikan billahi lazilala ku balla kafansa ku balla hannunsa kun take banza za mu zo mu faɗi matsayinsu a gaba ku ba shi kashi bayan kun ɓaɓɓalla shi kar ku sake shi ku kama shi ku kai shi gurin hukuma saboda wannan ya ɓata muku ɗariƙa in ya ga dama ya yi iskancinsa a mazauninsa shi ɗan iska ne mai zaman kansa ba wanda zai hana shi akwai freedom of iskanci a Najeriya yancin iskanci a Najeriya kai amma ƙarya kake kaɗa kanka da Shehu Ibrahim kuma albarkan annabi za mu yi maganin wannan abu kai Abdul Jabbar da kake maganan zandaka a cikin tijjaniya a cikin tijjaniya ya za ka yi da samun zanadikai irin su Bashar bin Bur wanda an same shi a Asrul Abbasi shi yana ganin shedan ya fi annabi Adamu abun bautan sa wuta ne wannan zindiki ne kuma musulmi ne ba kafiri bane ga baitinsa yana cewa al-ardu muslimatun wan naru mushrikatun ƙasa ta yi duhu ga wuta ta yi haske wan naru ma'budatun muskanatin naru wuta ita ce abun bauta tun lokacin da aka halicce ta iblisu khairun min abikum adamu shedan fa yafi babanku annabi adamun nan fatanabbahu ya ma'ashar al-fujari ya kuta dan yan iska ku gane shedan ya fi annabi adamu in ji shi sai ya ce iblisu min narin ai ga shedan shi daga wuta aka yi shi wa adamu dinatun shi kuma annabi adamu daga tabo ne wal ardu la yasmu ko la tasmu sumu wan nari ƙasa kuma bata isa ta kai wuta daraja ba kaga wannan musulmi ne yana nan zindiki ne ka sani amma ka zo ka ce a cikin tijjaniya aka fara samu mu kuma muna cewa ƙarya ne gashi mun baka amsa sannan ga aqidan hululi da ittihadi ma'ana wai su ce ko Allah mutum ya zama Allah ko Allah ya sauka a cikin sa sannan kai kana zagin yan hakika amma abin da zai baka mamaki Abdul Jabbar kana zagin yan hakika amma a cikin gidanka akwai hallaju wanda yan hakikan nan duk maganar da suke yi ba su faɗi kashi ɗaya bisa ɗari na abin da hallaju yake faɗa ba? Hallaju nan kuma si da Abdulkadir yana faɗa yana cewa a tsarar hallaju wa lam yakun fi zamani man yakuz biyadi Sidi Abdulkadir ya ce hallajin nan fa kawai dan tuntube ya samu bai samu wanda zai rike hannunsa bane da ni Sidi Abdulkadir na zo da zan rike shi hallajin nan kuma maganganu in ka ji wanda yake yi wai amma ka fito wai kai ne kake ta addin Shehu Ibrahim kana cewa wai a baka wai kana da za mu zo za ka yi bayani bari mu buɗe gidankun ka gani bari mu buɗo ma wallahi amin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam to anan tunda ya faɗi wannan magana yana maganan kaza kaza kaza kaza kaza ga alfiyuda alfiyudatur rabbaniya fil ma'asir wal awradil qadiriyya littafin gidansu ne littafin sida abdul qadir ne kace a cikin ma ke samun masu cewa wani Allah ko to littafin sida abdul qadir ne zaka je na cewa ni ban yadda da fiyuda ba kai a banza aje mun barka minus minus kai baka yadda da fiyuda ba amma in baka yadda da ita ba duk sauran kadarawa sun yadda da ita ko ba su yadda da ita ba ashe mas'alar tana nan a cikin gidanka a shafi na shida yana cewa wai sida abdulkadir yana magana da Allah sun makalali ya gausal azami Allah ya ce min ya gausi mafi girma jismul insani wa nafsuhu wa qalbuhu wa ruhuhu wa sam'uhu wa basaruhu wa yaduhu wa rijluhu wa lisanuhu wa kullu zalika tara lahu nafsin bi nafsin dan adam din nan la huwa illa ana ba komai bane shi ni ne wala ana gairuhu ni kuma Allah ba wani dan adam bane dan adam Allah ne shi ma kuma ni Allah ne kaga an samu wanda suka cewa Allah suka cewa wato wani Allah ko ba a samu ba an samu a ciki sida abdulkadir yana faɗa a cikin wani baitukansa yana cewa ana zakirul mazkuru zikiran li zakirin ni ne azzakiru mai yin zikiri al mazkuru wanda ake yin zikiri wanda ake ambata a cikin zikirin zikiran li zakirin ni ne ma zikirin da zakirin yake yi ana shakirul mashkuru ni ne mai godiya wanda ake godewa shukuran bi ni'mati godiya da ni'mata ana al ashiqul ma'shuqu ni ne mai soyayya wanda ake so fi kulli madmarin a cikin dukkan zuciya ana samiul masmu'u ni ne mai ji wanda ake ji fi kulli ni'mati cikin dukkan ni'ima to ku ji nan anal wahidul fardul kabiru bi zatihi anal wahidul fardul kabiru bi zatihi ni ne al fardul kabiru bi zatihi wanda ya tsaya da zatin sa ɗaya dal tilo waye ya tsaya da zatin sa ɗaya dal tilo Allah qul huwallahu ahad ka fito shi Abdul Qadir yana wannan maganan fito kai bayani Abdul Jabbar kar ya ce bai yadda da wannan ba ga littafin babansa wannan kasidar da yake cewa bai yadda da wannan littafin ba shi kansa malam Nasiru da ya tashi sai yayi wani fasali a cikin littafinsa mai suna Ad-Diwanul Mubarak al-Musamma bi Subatil Anwari na Nasiru ka bara wannan baitukan Sidi Abdul Qadir din da Abdul Jabbar yace bai yadda da shi ba shi kuma sai ya wake su ya yadda da su yace wa azim isharati tariqi li anna hamilal khariqatil bazawiyyati uddati sho Nasiru ka bara yace ka girmama isharori na dariqa a ƙarshe yake cewa wa ma salat fi adi ghayra annahu ashara ilaiha fi danautu shahirati fi danautu shahirati din nan danautu din nan kasidar shi Abdul Qadir ne shine yake cewa danautu bi wanda yake kawo ta a cikin nan sannan ya ƙara cewa kaza fi sakani haka maganar shi Abdul Qadir da ya a cikin kasidarsa sakani ya rabbi min ku'usi sharabihi yana cikin alfuyuda din nan ma a shahidtu tare da kasidansa na shahidtu shahidtu bi anna Allah la rabba ghayruhu nasida Abdul Qadir sannan yake cewa wa fi tubbikani inda ma zikra al hawa wa fi tubbikani tubbikani din tana cikin alfuyuda tubbikani tubbikani wa luzbi jadabi wa tajarrad li zawrati kulli ami sida Abdul Qadir ya kawo in ka ce baka yadda da littafin fuyuda ba ga baban Kamalan Nasiru Kabara da hotonsa shi kuma ya ce ya yadda da littafin dan haka kai baka yadda ba yi wa malam Nasiru raddi da shi da si da Abdulkadir kace su ma sababbin kafirai ne kamar yadda kake kafirta Shehu Ibrahim wannan shine magana to idan mun zo ga shi da Abdulkadir si da Abdulkadir ya ce ana cewa wani Allah si da Abdulkadir sai yake faɗa a cikin Futuhul Gaibi littafin sa kenan kai kana ji ka san za a samu hatsari a littafin Futuhul Gaibi eh futuhul gaibi shi da abdulkadir yana cewa huwan nuru yana magana akan Allah huwan nuru Allah ne haske waz zulumatu Allah ne duhu wal ma'u Allah ne ruwa wal hawa Allah ne iska huwal unsurun nari Allah shine asalin madarar wuta wa huwa dawayu huwa shamsu Allah shine rana wal badru Allah shine wata al munir wanda yake da haske ma'as sama Allah shine sama huwal ufuku shine cancan sama wa huwan nujumu Allah shine taurari wa huwal mawaqi Allah shine gurin da taurarin suke huwa daru Allah shine gida wa huwal hayyu shine anguwa wal aslu wal gada Allah shine bishiyan aslu da gada huwan nasu Allah shine mutane wasu kanu Allah shine mutanen da suke zaune a gurare wa huwal marabiu Allah shine lunguna lunguna da sakuna sakuna Abdul Jabbar an kira ai wadan ka gane su ba yayan hakika bane ubannin hakika ne ubannin hakika ne su bayan hakika bane Shehu Muhammadun Nasir ubannin hakika ne to bari ku ji wannan mun samu sida abdulkadir ko ga wanda ake kiransa da abdulkarim aljiyali wannan abdulkarim aljiyali din ya kawo a cikin littafinsa sunan littafin haqiqatul yaqini wa zilfat wa zilfatut tamkin a shafi na 154 yake cewa fa innaka idza shahadta anna alwujuda mazharun yace kai idan kaga cewan alwujudu samuwar ita duniya gaba ɗaya mazharun wani mazari ne wal haqqu zahirun fihi Allah kuma ya bayyana a cikin wannan duniyan ta tarakka sai ka samu mukami ka hau ila shuhudil haqqi ka fara ganin Allah ta'ala nafsahu bi nafsihi ta yanda zaka ga Allah shi kansa da kansa fi zahirihi a zahirinsa wa bi hadha shuhudi bayan kaga Allah a zahiri ta tarakka zaka ƙara samun mukami ila wujudihi fi kalaka anka zaka ji Allah a cikinka ya dawo wajenka kuma in Allah zai je wani waje ma daga gurinka zai je wa bi hadhal wujudi to daga wannan samu wanda ka samu Allah a cikin kan ta'rifu nafsaka bil uluhiyatil kubra ko bil ilahiyatil kubra zaka gane kanka da allantaka mafi girma fatata jalla sifatuka min batinika sai da mana sifanka ta fito daga cikin batininka ila zahirka ta fito fili wa bi hadha tajalli to idan sifanka ta fito fili ta'rifu rabbaka allazi huwa ainu nafsika tanan ne zaka gane ubangijinka wanda wannan ubangijin shine asalin kai shi ne asalin kai ashe kaga ya kira wani Allah sai yake cewa fatakunu mimman arafa nafsahu bi annahu rabbuhu sai ya zama kana ɗaya daga cikin mutanen da suka san ubangi suka san kansu da cewa su kansu nan shine Allah su fa arafa rabbahu mutun ya gane Allah sa bi annahu nafsahu cewan Allah shine wannan mutumin to kaga wannan mun samu Sidi Abdul Qadir mun samu jikan Sidi Abdul Qadir Abdul Jabbari muna gaya maka ba tijjanawa bane kawai suke faɗan wannan ka fito kai bayani amsarka ta farko tambayar sa na cewa me yasa ake samun waɗannan yan hakika cikin tijjaniya ta fita ko bata fita ba ta fita ko bata fita ba Shehu Malam Nasir Kabar yana da maganganu masu faɗi amma yanzu mu je in ka isa Abdul Jabbar fito ka ɗaga yatsa ka mayar mana kuma ka sani in za ka mana raddi ba muna son kai mana raddi na hauka bane yanda muke daukan maganganun ka mu danna ka daya bayan daya kai ma ka zaka dauki maganganun mu daya bayan daya ka danna ka mana raddi abinda muke so kenan ka yi mana raddi ba ka je mun yi raddi a nan kawai ka je ka kama dukan daji a can kana ta dukan iska ka dawo abinda muka faɗa ka faɗa in ka isa mas'alar da ka tauna ita muka tauna mu ma mas'alar da muka tauna taunata wannan shine adalci tambayarsa ta biyu tambayarsa